الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmi da muka tattaru a wannan masallaci masjid ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar juma'a 16 a watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu milaniyar isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2023 dan dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a jiya mun tsaya a ƙarshen suratul fi yau kuma da yarda Allah za mu tashi farkon suratul humaza Allah rabba bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل كل همزة همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wailul likulli humazatin lumaza tsananin azaba ya tabbata ga duk wani wanda yake yawan kyamuce da kuma yawan suka alladhi jama'a malan wa addada wanda ya tara dukiya kuma ya kilge ta yahsabu anna malahu akhlada yana tsammanin wannan wannan tara dukiyar da yayi zai dawwamar da shi a rayuwar duniya kalla la yunbadanna fil hutam a'a ba haka bane yanda yayi zato ba haka nan bane lalle tabbas Allah subhanahu wata'ala zai shiwa shi a cikin wutar hutama wa ma adraka ma hutama wa ya sanar da kai girman wutar hutama narullahi muqada wuta ce ta Allah subhanahu wata'ala wadda an hura ta allati tattali'u 'ala al-afida wadda take laso ko take kona zikata wanda zahinta yake kaiwa har ga zikata innaha alaihim musada lalle ita wannan wutai rufe take a gare su wa'anda suka shiga a cikin ta fi amadin mumaddada a cikin wasu ginshikai wanda suke mikakki an mike su Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da wanda surar da manzon shi sallallahu alaihi wasallam yana makka a musazance mafi inganci tare da cewa wasu daga cikin malamai tare da cewa wasu daga cikin malamai sun taiga cewa wannan surar ta sabka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yana madina amma zance mafi inganci shine wannan sura ta sabka ga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana maka aka kuma malamai sun yi sabani akan wagga sura ga wane ne ta sabka ta sabka ga wani mutum ne shi kadai ko kuma ta sabka ga dukkan al'umma ne wanda suka ce ta sabka akan wasu mutane ne lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suka yi sabani suka zana har mutum shidda kowa yace yana ganin a kusa wannan mutumin ne ta sabka amma zance mafi inganci duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani shi ko da yana nihin wani mutum a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da ke cikin ayoyin na umarni da hannu da kuma zargi ya shayi dukkan al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da haka kenan zance mafi inganci wannan sura ta sabka ne da dukkan al'umma baki ɗaya kuma cikin wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mun wasu daga cikin halayenmu wasu daga cikin halayenmu wanda yau da gobe har yanzu ana yawan samun su a cikin mutane shi ne ya ce azaba lalle azaba wanda take mai radadi ta tabbata ga wanda yake tsokanan mutane yake suka kuma yake aibanta mutane wannan kuma idan za mu diba za mu gani siffofi ne wanda kowane daga cikin sai wanda allah subhanahu wa ta'ala ya kare muna lullube da waɗannan siffofin wasu daga cikin malamai tafsiri sun ce ai abinda ake nihi da kuma zatin dumaza wanda wani mutum zai dawo kayan yake kawo wa wurin ba mamaki majalisun ku zai zo kayan yanzu saboda in kai magana ba mamaki zai shi amma har kama ɗan uwanka nuni ko da hannu ko da baki ko ka kaɗawace shi ko ka kaɗa mai ijiya ga wani nan ya zo kuma wannan abin da kai kana nihin aibanta shi wannan sau da yawa ana samun shi a wajajen zaman da kuma rayuwar mu ta yau da gobe kaga mutum dan uwan shi ya dawo kayan yake kawowa sai kun gane shi nan ya dawo me kaza me kaza to shine Allah subhanahu wataala a cikin wannan sura ya zargi wannan aiki kuma yace yayi tanadin azaba wanda take mai tsanani ga wanda yake aikata wannan aiki yace wailun li kulli ummatin dumata ai banan azaba azaba wanda take mai radadi ta tabbata ga wanda yake da wannan sifa wanda yake cin naman dan uwan shi wanda yake aibanta dan uwan shi wanda yake rena dan uwan shi musulmi yake kaskantar da shi yau kuma zaka gani da yawan muna tare da mutane amma mafi yawanci da sun tashi suka bada baya zaka ga a majalisan mu a cikin gidaje a 'yan uwa ma zaka gani karnai da magajiyai ana zaune mutum ɗaya biyu uku hudu guda na tashi sai ka ga hirar ta dawo kan shi ana aibanta shi ana gayin wasu abubuwa wanda inda gaban idan shi ne yana da ba za a gaye su ba to mu sani cewa wannan sifa ce wadda Allah subhanahu wata'ala yayi tanadinta yayi tanadin azaba wadda take mai radadi ga masu aikata wannan abu yana daga cikin humazatul lumaza sokana da yin suka da aibantawa yin gulma yin gulman mutum da kuma yawo da annabimanci dukkan malaman tafsiri sun ce dukkan waɗannan sifofin suna shiga cikin wailun likulli kuma zatin lumata wanda ya kasance da ya ga abokin hamayya shi ko kuma ba abokin hamayya ba da ya gani sai ya kyawaci dan uwan shi wannan shine ake ce ma humaza wasu malamai suka ce humaza shine wanda yayi da jikin shi ko ya taba wani na dan uwan shi dan ya fahimci ga wani kaskantacce nan ya tawo dan dai su aibanta wani dan uwan su musulmi ko kuma ya gayi da baki yan mai kuskus kaga wani nan ya tawo bari mu kama jikinmu dukkan irin wannan yana shiga cikin humazatin dumaza Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu a cikin wannan sura cewa yayi tanadin azaba wanda take mai radadi a dukkan wanda ya siffanta da waɗannan sifofin wanda ya kasance yana aikata irin wannan aikin kuma yana daga cikinsu cin namun mutane gulma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana ya tai makabarta sai ya ga wani kabari sai yake ce masa habban shi ai ma'abuta wa an ga kabarrukan ana yi musu azaba yace innahu ma la yu'adhiban wa ma yu'adhibani min kabiratin aw li kabiratin ana yi musu azaba ya ce kuma ba ana yi musu azaba ba ne saboda sun yi wani layi wanda yake babban layi mai girma ya ce na warkonsu kana la ya statiru ala bauli ya kasance bai kare kan shi bai katange kan shi daga hitsarin da yake yi yau sau da yawa za ka gani mutum da ya tashi hitsari zai yi tsaye cikin katanga ko ya yi tsugunna ma ko da ya tsugunna za ka ga ya tsugunna wani wuri mai haɓo wanda yana yin hitsarin wannan hitsarin yana dawo shi bai kange kanshi daga wannan hitsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gudan da ake yi ma azaba a cikin kabarin shi saboda irin wannan aikin ne bai katange kanshi bai sitirta kanshi daga hitsarin da yake yi yace nabi kuma ana mushi azaba ne saboda yana yawo da annabimanci shi yasa Allah subhanahu wataala ya fassara mun magana wanda kuma za ta duma za a wani waje yace wala tuti kullu hallafin mahin hammazin masha'in binami wanda yake yin suka yana yin suka kuma yana yawo da annabimanci zai je ya hada wani da wani ya je ya yi karya wurin wani don ya samu dan abu ba tare da wanan ba ya yi abin da ya yi kawai yana yin wannan ne ba don komi ba sai don ya hada su sai don ya hada ya hada su ya raba tsakaninsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan aikin da ake yi ma azaba a cikin kabarin shi ya kasance yana yawo da annabimanci aka kuma Allah subhanahu wata'ala ya hana mu cin namun juna ya hana musulmi ya dinga cin namun juna yana cewa a cikin suratul hujurat ya ayyuhal ladina amanu tanibu katiran minaz zann inna ba'da zann ism yace wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarituhu Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya kuwa da kuka yi imani ku nisanci zato ku nisanci muna namun junan ku zato saboda shi wannan zaton muna namun dan uwa zato zunubi zunubi ne wanda yake mai girma ya ci gaba da ce mamu kuma kada ku yi bincike wala ta jassasu kada ku bi al'auran mutane kada ka dinga binciken dole sai ka san wani menene matsalar shi wani miki tsakanin shi da matar shi wane miki tsakanin shi da kanan shi wane miki tsakanin shi da dan gidan shi da mai gidan shi wannan duka bincike ne wanda Allah subhanahu wataala ya hana su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tatabba auratin nas tatabba Allahu auratahu wanda duk ya biki diddigin al'auran mutane ya biki diddigin su har cikin gidajen su basu tsira ba zaka samu a cikin unguwa wani shi yabin da ake mishi in dai kana son labarin unguwa ka zo gare shi labari da na alkhairi da na sharri duka ya tattaro duka hanna mata da gida ya san wancan ya saki mata ya saki dai ya san wancan ya mata ya saki bi tsabar rishin aiki yi yayi zamna shi babu abun da yake yi ba wannan Allah subhanahu wataala ya ce wala tajassasu kada ku yi wannan binciken haramun ne Allah subhanahu wataala ya hana shi manzo Allah ya ce duk wanda yake biye kididdigan mutane yake biye al'auran mutane shi ma Allah subhanahu ta'ala sai ya bi mishi al'aurar sai ya bi mai kididdiga shi ya ci gaba da cewa wala yaqtab ba'dukum ba'da kas sashen ku ya dinga yi da sashi kas sashen ku ya dinga yin gulma da sashi saboda wannan kamar kana cin naman dan uwanka ne yana raye Allah subhanahu ta'ala ya ce dayan ku shin dayan ku zai ci naman dan uwan shi bayan ya mutu a yanka mai adawa ya ce mun kyamaci wannan Allah subhanahu wataala ya buga misali yadda ka kyamaci cin wannan to haka Allah subhanahu wataala ya umarce ka da kakkai cina kakkai gulma kakkaci naman shi saboda wannan gulman da kake yi bayan idanun bayan idanun shi cin naman shi ne kake yi dukan waɗannan suna shiga cikin wailul likulli humazatin humaza shi yasa ibn kathir ya hakaito ijma'i yake cewa malamai baki ɗayan su sun yi jima'i babu wanda ya sabani akan cewa gulma haramun ce akan cewa gulma cin naman dan uwa ko kuma yawo da annamimanci dukkan shi haramun yace babu ɗaya daga cikin malamai da ya sabani akan haramcin wannan yace sai dai wanda ake yi dan maslaha ana yi a zo a tambayi mutum mutum na neman aure a zo a tambaye ka halayen shi in a gaban shi ne ba mamaki ba za ka iya gani wasu munayen halayen shi ba to amma a nan kuma tun da an zo an tambaye ka shayya ce kuma nan ma Allah subhanahu wataala ya shar'anta ta ana Allah subhanahu wataala ya ma bawa umarni da ya ga duk abin da ya sani kan wannan bawan Allah wannan ba ta cikin gulma wadda aka hana aka kuma lokacin da malamai suke aikin tace hadisai wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba in mutum ya rawaito hadisi tare da cewa an san wannan mutumin makaraici ne a cikin rayuwar shi ta yau da gobe a cikin hirarrakin shi da mu'amalar shi da mutane ya shahara makaraici to wanda ke karya a cikin lamuran shi yau da gobe kenan yana iya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam karya ya ce ya ce nan ma malamai suka ce in an tambaye mutum wanda ka sani ka san wannan mutumin makaraici ne aka tambaye ka sai ka ga gaskiya a nan ma wannan gulma ita ma tana cikin gulman makin da malamai suka hudda suka ce sai su kenan sai dan wata gulma wadda dan maslaha ne ake yi ta irin harkar tsaro ce ka san in gaban mutumin ne ba za ka iya gani ba ka ce na ga wani shi ne ya dira gidan wani ya yi kaza ya kashe shi ko ya kwashe mai dukiya tun da ka gani to wannan in ka gani ko da bayan idanun shi duka ba gulma ba ce amma dai gulma wadda muke yi a majalisan da kaskantar da junanmu da muke yi a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'mini dan uwan mu'mini bai kaskantar da shi kuma bai cutar da shi kuma bai mashi bincike a cikin al'aurar shi a cikin abubuwan shi na yau da gobe yace mu kasance ɗan uwan musulmi muna rike da shi a hannuwan juna kenan wannan ke nuna mu wannan abin da muka maida ba komi ba mun maida shi abun wasa kowa yake yi hamma ba mu tunanin cewa zunubi wannan din yana cikin makircin shaidan lokacin da muka zo tafsirin kula a'udhu billahi minash shaitanir rajim mun gani cewa shaidan yana da hanyoyi wanda yake bi ya gani sai ya batar da dan adam yana daga cikin hanyoyin da shaidan yayi nasara akan mu ya samu maida cin naman junan da rena junan da hantaran junanmu da sukan junanmu a koye mun maida shi ba komi ba da wuya ka samu wanda zai tsira da wannan abu sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ruwa masu Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya mu ya ce allazi jama'a malan wa addada wanda ya tara dukiya ya kilgata ko kuma ya tara dukiya yana tunanin ya tara mata kwaninka wanda a nan gaba zai ci saboda a gaba Allah subhanahu wata'ala zai gaya mu ya sabu anna malahu akhlada wanda ya tara dukiya yana tsammanin wannan tara dukiyar da yayi ya tara dukiya ta shekara 70 ko ta shekara 100 wanda yana ganin a hakanan ma ba zai ba zai talauci ba to shine Allah subhanahu wataala yake cewa shi yana tsammanin wannan dukiyar da ya tara za ta sa a dawwamar da shi ba zai mutu ba lalle tabbas zai mutu Allah subhanahu wataala nan ya zargi tara dukiya malaman tafsiri wasu ka ce ya tattara dukiya ya kilga yake zamnawa kullum da daddare ya sake lala waɗannan kuɗin ya maida su a wurinsu tsabar son su da yake yi tsabar jin daɗi da yake yi tsabar yasa a ran shi babu wani girma babu wata ɗaukaka babu wani matsayi in ba tare da waɗannan kuɗin ba wannan yake sa kullum zai yi ta lala waɗannan kuɗin kullum zai zamna ya kai kare uku kare hudu ba komi yake ba lissafin kudaden shi yake iya gama lissafin kuma ya limke su ya maida ya aji tsabar wannan san da yake musu har ya kai yana taushe haƙƙin mutane wani haƙƙi ne wanda na mutane ne amma da ya shiga hannun shi kuma ba zai iya ba zai iya ba kuma bai hidda haƙƙin Allah a cikin wannan duke Allah subhanahu wataala nan ya zargi tare dukiya mutum ya dinga tara dukiya ya dinga kirgata kama yana tsammanin wannan dukiyar da ya tara kamar ya tara mata kwanuka wanda zai ci mafi yawanci za ka gani wa'anda allah subhanahu wa ta'ala ya ba dukiya za ka gani suna son wannan dukiyar suna son ta kuma suna son tara ta suna son su tara ta za ka ga wani ya tara dukiyar da allah kaɗai ya san iyakata shi kan kan shi in an ce ya zamna ya ƙididdige ta to yana bukatar lokaci wanda yake mai tsawo amma kuma tare da haka nan kullun ƙara cikin ƙara kilga ta yake kullun cikin ƙara lalata yake kuma ya lala ya maida ya aji har ya kai bai taimaka ma makwabtan shi bai taimaka ma miskinai bai taimaka ma talakawa bal haƙƙin Allah ma a cikin wannan dukiyar bai hidda shi yadda ya kamata Allah subhanahu wata'ala a nan ma ya zargi wanda yake yin wannan abu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu yake cewa mafi yawanci za mu ga mafi yawanci masu tara dukiya suna tara dukiya ne amma ba su sani ba ne ko kuma sun sani Allah subhanahu wata'ala ne ya batar da su suke ci gaba da tara su mafi yawanci mai tara dukiya ba kan shi yake tara ma ba wani ne yake tara ma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin da Imam Muslim ya yitar a cikin littafin shi hadisi ne ingantacce yake cewa yaqulu ibnu adam mali mali dan adam zai dinga kirari yana cewa dukiyata dukiyata dukiyata na mallaki kaza gida kaza gare ni na ta ina da tsabin kuɗi kaza kuma a haka nan yana yi ta ƙara kilga wa'annan kuɗin yana ɓoyewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hallaka min malik illa ma akalta fa fa afnait shin har kana da wani abu a cikin dukiyarka in ba abin da ka ci ba ka kasaye aula ibista fa ablait ko kuma kassa ya tsuwa kai yadda au tasaddaqta fa amdait ko kuma kai sadaka ta yadda ita saboda sadaka idan mutum ya yi zai samu lada zai samu lada da in yin mutu ranar gobe zai tarda ta amma duk dukiyar da mutum zai tara duk abin da mutum yake gani yana da nan dukiya ba zai wuce ɗaya daga cikin waɗannan hukun ba shi ne kawai yake amfana da shi abin da zai ci ya kashi malamai suka ce nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ci ne amma yana ne dukan wani amfani saboda mafi yawanci abinda mutum yake ware yi da dukiya ko kuma da ya samu kuɗi abinda yake ware tunani yadda zai kosar da kanshi yadda zai yin ƙaryin abinci ya wuce yunwa duk wani tunani yana zuwa ne bayan ya gama cika cikin shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai abinda ka cika kasa ko kuma kai sutura kai sutura ko ka hau abin hawa ko kai gida dukan wannan su ne wanda za su ma amfani ko kuma kai sadaka wanda za ka jera na gobe kiyama ka riski amma koma bayan wannan duka ba naka bane na magadanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa yake tambayar sahabban shi man minkum mal warithihi ahabbu ilayhi mali wane ne daga cikin ku dukiyan magadan shi ta yi soyuwa a gare shi akan dukiyar shi sabon manzo Allah suka ce ma min la illa wa malihi ahabbu ilayhi min mali warithihi babu ɗaya daga cikinmu face dukiyar shi ta yi soyuwa gare shi akan dukiyar magadan shi manzo Allah ce musu to ku sani cewa dukiyarka ita ce ma kaddamta wani dukiyar kuma wanda ka bari ta magadanka ita ce ma akarta kenan dukiyar da kaddamar da ka kaddamar a duniya ka ci amfaninta ta hanya ta halaka kan more mata kacci abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta ma kai katon gida ka sai manyan motoci kana hawa ka auri mata kake cin ko abin abin da ya burge ka wannan shine dukiyarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da ka tara ka bari wanda ka jinkirta baka yi komi da shi ba to ka sani kana rasuwa wannan dukiyar ta zama ta magadanka lokacin da rai yayi ta daga cikin gangaji daga wannan lokacin dukiyarka ta yi ta daga taka ta koma ta magada shi yasa za ka gani wasu daga cikin magabata ya zo rishin lahiya ta mutuwa sai tattara da uwayen shi da iyan shi sai yake tambayar su sai ga suna ta kuka kowane daga cikin su kuka yi sai ya tambayi uwayen shi don me kuke kuka sai suke ce mashi muna kuka ne na kuncin da za mu samu na rishin kama idan kattai za mu shiga kunci za mu rasa wanda zai tallafa mu kai ne ba mu da kowa babu mai tallafa mu kamar kai yanzu idan kattai za mu rasa wanda zai mamu wani sai ya kyale sai tambaye shi ya ce ku kukan mi kuke yi suka ce su ma suna kuka ne na maraicin da za su shiga bayan ubansu ya rasu wannan bawan allah sai ya washe da kuka ya ce yanzu babu ɗai da cikinku da zai yi kuka don lahira ta babu ɗai a cikinku da zai yi kuka don abin da nake tunkara na shiga kabari kuma haka nan ne da mun gai da ba mu gai ba amma mafi yawanci koke-koken da muke yi ma mamata muna yi ne saboda wani amfana namu na duniya da ya kunce mu mun gayi ba mu gayi ba haka nan ne iya suna kuka idan suka rasa babansu saboda za su shiga maraici ba mamaki babansu shi ne ke dauke da nauyinsu dari bisa dari shi ne ginshikinsu shi ne suka dogara a gare shi suna wannan kukan ne saboda wannan abu da wuya ka samu wanda zai dinga kuka wanda in an tambaye shi zai ce ma ina kuka ne saboda abin da babana zai iske a kabari da wuya ka samu uwayen da za su ce suna kuka ne saboda suna tausaya ma ɗansu akan abin da zai iske a kawai a suna kuka ne saboda abin da suka rasa na amfani na duniya suna kuka ne na cewa wanga ɗan shi ke ciyar da mu yanzu bayan ya tayi sai mun rasa ya zaɓiwa zai ciyar da mu wanga ɗan namu dukkan laruran mu ta rayuwa shi ne ke yi to yanzu in ya tayiwa zai yi mu dukkan koke-kokenmu za ka gani mafi yawanci suna tahiya ne akan wannan ba a cewa ba a samu amma dai mafi yawanci suna muna koke-koke ne akan wani amfanin namu da muka rasa shi yasa wani ba wannan bawa Allah sai ya goshe da kuka daga wannan kukan ya wale ya mutu tun yana raye kenan ya gani ya nuna musu ne hikima kenan ba suna yin kuka ne da shi ba shi yasa ibn rajab alhambali a cikin wata risala ta shi da ya karama yana sharhin wani hadisi na cikin hadisin da ke cewa idan mutum ya mutu abubuwa guda uku ne suke zai shi yake cewa mafi yawancin dukiyar da mutane suke tara su dinga kirgawa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana yake cewa alladhi jama'a malan mu'addala wanda ya tara dukiya ya tara ta kuma yake yi ta kirga ta yake ƙara kirga ta ya sake lalawa ya sake ajiyewa wannan sannan da yake sa bai gitar da haƙƙin Allah a ciki bai ciyar da miskinai bai yin komi da ita kullum burin shi ya tsara a ce ya yi kowa ya tsara a ce yana da miliyar kaza ya tsara a ce yana da miliyar kaza wannan malama a cikin littafin shi ke cewa yana yiwuwa mai dukiya wanda ya tara dukiya ya jera da gobe a lahira Allah subhanahu wata'ala ya mushi azaba kan wannan dukiya saboda manzo Allah ya ga mu a wani hadisi yana cewa la tazalu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala al-arba kawuwan dan adam ba za su bushe ba a farfaje kiyama a yi wuta da shi ko aljanna sai an tambaye abubuwa guda guda cikin waɗannan abubuwan da za a tambaye shi sai an tambaye shi rizqihi min aina tasabahu wa fima anfaqa sai an tambaye shi arzikin shi ina ya same shi kuma ina ya ciyar da shi wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sace talakawa za su riga masu shiga shiga aljanna saboda mai kudi zai tsaya sai an mai hisabi kididdiga dalla dalla kwam sai ya ga ina ya samu shi ta hanyar halak ne to in ya samu shi ta hanyar halak ina ya kashe shi ta hanyar halak ne ya kashe shi shi yasa wannan malamin ya ce yana yiwuwa mai kudi ya shiga wuta ko kuma a mai azaba dalilin duke shi wani wanda ya zo ya gaji wannan kudin shi kuma ya zo ya shiga aljanna da wannan duki ba shi ya sha wahala ya same ta ba mutuwa aka yi aka bar mashi amma sai ya zo ya hidda haƙƙin Allah a ciki shi mahaifin shi ko kuma mai duke ya ƙi hidda haƙƙin Allah a ciki ya ƙi yin aikin Allah a ciki ko kuma ya ƙi tsara dokokin Allah a cikin duke ya tattara ta da halak da haram duka ya tattara ya aji karshe ya rasu ya bar wannan dukiyar shi wannan wanda ya iske wannan dukiyar ya iske dukiya wadda halacce Allah subhanahu wata'ala ya kasa ya ce a bashi kaso idan uban shi ya rasu yanzu sai ya doki wannan dukiyar yayi aikin kwarai da ita yayi aikin kwarai da ita ya hitar da haƙƙin Allah cikin wannan dukiyar ya sa ta hanya ta halal karshe ya tashi ya shiga aljanna shi kuma asalin wanda ya yi wa ala ya tara duke yana can an tsaida shi ana mai hisabi akan wannan duke kuma Allah subhanahu wata'ala bai ji kanshi ba yan mai rahama ba mamaki karshe sai ya shiga wutar jahannama Allah subhanahu wata'ala ya yi mun sani shi yasa wani yake wa yake cewa tamurru aqaribi jambati qabri ka anna aqaribi la ya'rifun wa zawil miras yaqtasimuna mali wala ya'luna in jahilu yana kuka yana cewa ‘yan uwana wanda na tara dukiya da ‘yan uwana da iyana wanda san su da san in tara musu dukiya na tara dukiya na bar musu suna bi ta kusan kabari na kamar ba su sanni ba kamar ba su sanni ba yace ma masu cin gado suna can suna raba gadonsu babu ma mamaki ya ce kakkai mamaki in sun yi rinto na bashin da ake bina na mai bina bashi ya zo ya ce yana bina bashi sun yi rinto sun ce karya ce ya washe da kuka ya ce bayanin da ya asara ma na su ne allah ka diba ka gani yadda suka mance ni da wuri duk dukiyar da za ka bar madiyanka duk kudin da zaka tara ka bar magadanka kana tahiya babu wanda zai yarda ya kwana tare da kai a wannan wani nawa ne zai tai wanda ya mutu ya bar mai dukiyar da yake da yake fantamawa da ita yake jin dadin ta a yanzu yake rayuwa mai dadi a ciki zai je makabartar da kabarin shi ta ciki ya je wata jana'iza a yi wannan jana'izar a dawo ya yi to ya to shi ko neman inda wannan kabarin bai yi nawa ne akwai su da yawa saboda shi ya riga ya gada abin da ya gada ya mace da shi wannan bawan Allah ya ga abubuwan da mutanen su suke yi ne kayan su rasu yana ganin yadda suke zuwa makabarta ko ba su da yan uwa a kwance a cikin makabartai ko ba su da wanda suka mutu suka bar musu gado a cikin makabartai yake cewa yake kuka yake wannan waka yake cewa yan uwana suna biya ta kabari na kamar ba su sanni ba kamar ba su san akwai ni kwance a wurin ba masu cin gado kuma suna can suna ita raba dukiya ta ba mamaki ma ce kakkai mamaki in sun yi rinto akan bashi na kuma nawa ne mutum ya sha wahala ya tara dukiya ba mamaki san tara ta yasa ya kasa yin ya kasa yin da hakkin Allah a ciki ya mutu ma abokan kasuwancin shi su zo su ce muna biyan babanku kaza su ce ƙarya ce ko da ku sun zo musu da shaida su ce ba su biya su ce karya ce alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye ya ki ma wata gawa sallah saboda ana bunta bashi yace bashi yana cikin abun da ke sa a rike bawa a cikin kabari a dinga mai a dinga mishi azaba har sai an biya wannan bashi yace ba abun mamaki bane ƴan uwan nan na wasu yirinto su yirinto su ce babu mai bina bashi don haka tara dukiya abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya zarge shi mutum ya tara dukiya ya dinga mata so wanda ya wuce so wanda har zai sa ya kasa hidda hakkin Allah daga ciki Allah subhanahu wata'ala shi ya halice mu kuma shi ya sifanta mu yace wato yukuna al-mala kuban jamma yace muna son dukiya so wanda yake mai yawa tabbas haka ne muna son dukiya amma Allah subhanahu wata'ala abinda yake so ya tunatar da mu cewa da dukiya tara ta da kin hidda haƙƙin Allah take idan mutum ya hidda haƙƙin Allah a cikin dukiyar shi ya taimaka ma wanda suka cancanci taimakawa ba layi bane in ya tara dukiya da yawa ya bai inda a wani wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa habban shi da ka bar diyanka suna biyan mutane suna roƙo ƙwara ka bar su suna masu arziki kenan ba aibi ba ne don ka mutu kamar maniyan ka gado amma abin da ke aibi shine son tara dukiya ya sa ka kasa hidda hakkin Allah a ciki ka kasa yin abin da ya kamata a cikin wannan duki ka bar makwabtanka da yunwa ka bar talakawan unguwarku da yunwa ka bar su cikin matsatsalu wani ma bai layiya magani ma sai ya ci bashi ya sau alhali kana da kuɗin da in ka bashi wannan kuɗin kama baka ma hidda komi ne a cikin kuɗin kama wannan shine abin aibi a cikin tarin dukiya Allah subhanahu wataala yake ga mu a wajen yake cewa fala tujibka amwaluhum wala auladuhum yake cewa manzo Allah kan dukiyarka da diyan kan dukiyoyinsu da diyansu su burge ka innama yuridu Allahu yu'adhibakum biha fil hayatid dunya Allah subhanahu wataala yana son ya musu azaba ne da wannan dukiya a gidan duniya kuma ranar gobe kiyama ma Allah subhanahu wataala ya musu azaba da wannan dukiya wani zai yi mamaki ya ce taya za a ce a mutum azaba da dukiya a nan gidan duniya mutum da yana da ɗan uwa mai kuɗi ko aboki wanda yake mai kuɗi kuɗi wanda su sun kai kuɗi ya tambaye shi ya ji yaya yake kwana ya tambaye shi ya ji yaya yake ciki ya tambaye shi ya ji yaya yake wajen kula da wannan dukiya wannan kaɗai ma azaba ce wasu kuɗaɗen idan aka bar mutum da lissayinsu kaɗai idan aka bar mutum da hammunsu kaɗai ba karama azaba ba ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta isa abdul dinar hadisin da Imam Bukhari ya rawaito yake cewa ta isa abdul dinar wa abdul dirham wa abdul khamisa ya tabe ya halaka bawon dukiya bawon kuɗi bawon sefa bawon naira wanda shi kawai in ka baya kuɗi zai yarda in baka baya kuɗi ba ba zai yarda ba kenan kuɗi abu ne wanda halak ne Allah subhanahu wataala ya halatta mu da mu samu abin da za mu rayu da shi na kuɗi kuma shi yayi arziki kuma shi yace shi yake arzika wanda ya ga dama amma wannan arzikin ni'ima shi ba ta cika sai in mun sa shi a cikin hanyar Allah subhanahu wataala sai in mun ci halak da shi sai in mun neme shi ta hanyar halak kuma in mun ci abinda Allah subhanahu wataala ya halitta da shi kuma mun ciyar mun yi da haƙƙin Allah a ciki kuma mun ciyar da wanda Allah subhanahu wataala yayi umarni da a ciyar da su da wannan dukiya Allah subhanahu wataala ya ce mu yahsab anna malahu akhlaq wannan bawan Allah da ya tara waɗannan kuɗin yake yi ta lalasa kullun ya zo ya tilga ya aji ko kullun in ya samu ya je ya kai banki kullun yana diba ya gani yau a kwanta ita miliyar nawa ke da kwai yau a kwanta ita miliyar nawa ke da kwai kullum babu wannan lissafin da yake saboda me yana tsammanin wannan dukiya za ta dawwamar da shi ko kuma zai tsaya ya tara shekarun da zai tsaya ya ta cin wannan dukiya Allah subhanahu wataala ya ce ya sabu anna malahu akhlada yana tsammanin cewa wannan dukiya za ta tabbatar da shi zai tsaya bai san cewa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya rasu wanda shine fiye ya halitta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fa hum al-ghalibun ba mu sai ba mu sanya ba daga cikin wa'anda suka gabata gare ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da goma a cikin wannan kasai in dai har ka mutu in dai kai har ka rasu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duka ko to ta yaya su za a bar su da goma kenan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kowa komin shekarun da mutum yayi zai rasu don haka mai tara dukiya zai yi da hanyar Allah ciki to ya tara mata kwanuka da shekaru wanda zai ci wannan dukiya babu wanda ke iya tara maka shi kwanuka babu wanda ke iya tara maka shi shekaru wanda zai ce dangi ya tara su dan ya ci dukiyar da ya tara tabbas ba mamaki kana cikin tara ta kana cikin lissayin Allah subhanahu wataala zai ɗauki ranka manzo Allah yana gaya mu cewa dan adam tsabar kuɗi ya ce babu abin da ke cika bakin ɗan adam ya kai ya buri kwata-kwata sai ƙasa kenan sai in an sashi kabari an bai da ƙasa a rai kenan dukkan ɗan adam yana mutuwa da guri allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya muke cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai dandana mutuwa ce kenan wasu malaman tafsiri sun ce wani bawan allah ne lokacin manzo allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin kafirai yake tara dukiya yake ta tara yake ta tara wannan duke shi a tsammanin shi wannan duken da yake tarawa tana saboda yana da ɗan wada yana da komi da komi yana ganin wannan duke za ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kashe shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya sabu anna malahu akhlada kalla la yubatan da fil qutama ba haka nan bane abin da yake tsammani har abada ba haka nan bane zai mutu ba zai mutu kuma Allah subhanahu wataala zai shewa shi a cikin wuta wadda take ta wuta ba wuta ma ɗaya ne daga cikin sunan wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya sa mata suna wuta ba daga cikin malaman tafsiri suka ce saboda tana karkarye duk abin da aka sa a cikin ta duk abin da aka sa a cikin ta tana karya shi tana canya tsoka kuma kasusuwa in sun zo tana yin kace-kace da su su ma duka ta karkarya su yake cewa ya samu kalla la yunbazan na fil mutawa Allah subhanahu wataala ya ce ya bar wannan zaton da yake ya bar wannan tsammanin da yake lalle tabbas zai mutu wagga rayuwar ta duniya zai barta za ya mutu ya koma rayuwa wadda take ta lahira kuma Allah subhanahu wataala zai mashi hisabi zai mai bincike a dukkan abin da ya tara kamar yadda muka ga manzo Allah ya ce kawai mumuni kawai dan adam ba za ta kusa ba a farfajin kiyama sai an tambaye shi duke shi ina ya same ta kuma a ina ya kashe ta Allah subhanahu wata'ala ya ce da yun bazan na fi hutama ai za a jewa shi a wutar jahannama zai tsinci azaba ranar gobe a kiyama malamai suka ce an samu ta hutama ne saboda duk abin da aka sa cikin ta tana rugurguza shi tana kakkarya shi tana watsar da shi Allah subhanahu wata'ala nan ya sifanta wannan mutai ba dan komai ba saboda shi wancan yana ganin wani abu da ya mallaka yana ganin shi ne ɗaukaka da shi ne girma sai Allah subhanahu wataala ya ce da yun ba zan da fita za a jewa shi Allah zai jewa shi a wuta wadda take mai wulakanta mutane mai kaskantar da mutane mai ciccire namansu kuma ta kakkare kasusuwarsu Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa ma adraka mal hutama Allah subhanahu wata'ala ka wata bayani yayi dan ya jawo hankalin mai saurare dan ya jawo hankalin mai nuna muku muhimmancin wannan mutane sai yake cewa narul lahi mukada waye sanar da kai wannan mutan ta hutama waye sanar da ka ita sai yake ba da amsa kuma da kai shi ke cewa narun layi muka ita ce wuta ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake ya hura ta ya hura ta hurawa wanda ta kai matuka ita wanda take mai zahi wanda duk abin da ya shiga a cikin ta bai ta duk abin da ya shiga a cikin ta yana kakkarya Allah subhanahu wa ta'ala yana hidda sokokinsu kuma ya kakkare kasusuwansu al'imam ibn su'ud yake cewa an yi idafata ne ga Allah subhanahu wa ta'ala an ce narun layi saboda wannan wutai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ke da irinta shi kadai yasa aka hura mai ta saboda ya azabtar da saboda ta sha bamban da wata wuta wani na yana iya cewa shi ma yana da yan wuta shi wanda yake soya wani abinci ko wanda yake wani abinci amma nan ita wata wuta an danganta ta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda babu wani malami da ke da irin wani mutum Allah subhanahu wataala shi kadai yake banta da mulkin ta naru lahi mukada ita Allah ce subhanahu wataala wanda take gurarra manzo Allah ya ga mu a wani hadisin cewa Allah subhanahu wataala yayi umarni aka hura wuta shekara dubu ta koma ja da jawur yayi umarni aka kara wuta hura ta shekara dubu ta koma warakal ya yi umarni aka ƙara huda ta aka ƙara huda ta shekara dubu ta koma baki kirin ya ce har yanzu tana nan baki kirin kirin kirin take wannan mutum ce da an yi shekara dubu uku ana huda wannan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya mu ce allati tattalu ala al-afida ai wanda zafinta yake wuce gangan jiki har ya kai ga zuciya zafinta yana kaiwa ga zuciya ya dinga laso zuciya ko yau aka ce mutum ya toye aka ce zayin mutum har ya taba zance shi za ka ga yana azabtuwa sosai yana shan wahala ba mamaki ma ka gani an rasa shi ya rasu malamai suka ce nan allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance zuciya ne da gai saboda zuciya san bai ce ba tana kona gangashi bai ce ba tana kona kai bai ce ba tana kona hannu bai ce ba tana kona kawo sai ya ce zafinta yana kona zuciya yana naso zuciya saboda zuciya ta kasance abu ce wadda tana da laushi ta kasance abu ce mai taushi babu wani abu da tsokanar zuciya ba sai sai mutum ya shiga cikin shi babu wani abu da zai taba zuciya ko yaya yake ba ce mutum sai ya ji a jikin shi to balle wuta ta taba ta kenan duk lokacin da wuta zayi wuta ya kai azaciya duk lokacin da azaba ta yi kaiwa azaba Allah subhanahu wataala dan ya nuna wa tsananin azabar da zai yi ma masu wa'anda su kokun da muka zano a baya masu yawo da annabimanci da gulma masu sukan mutane da baki ko da hannu masu aibanta mutane masu tare dukiya ba su yadda hakkin Allah a ciki Allah subhanahu wataala ya ce za shi shiga wuta wadda take narun layi muka da wuta ta Allah wadda ya hura ta wadda zayinta yake laso zukata yana laso zukata Allah subhanahu wataala yake ce mu saboda ita zuciya duk lokacin da wani ciwo ya kai mata zaka gani duk lokacin da ciwo ya kai ga zuciya zaka gani kawai ana cewa wa da sai dai addu'a ko yau aka kai mutum likita Allah subhanahu wataala ya tsare aka ce ciwon zuciya ne gare shi zaka ji da ƴan uwan shi da duk wani masoyin shi tun lokacin ya ware mishi mijaji saboda an san wane yanzu zai a hankali ba mamaki ana kiran lokacin da dan lokaci kawai ya rasu zuci shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo zuciya a nan saboda da zuciya ta tabu mafi yawanci ma abincin wannan zuciya yana mutuwa ne amma Allah subhanahu wataala su kuma a alkiyama yana musu azaba ne hatta la su zuciya ta su amma kuma ba su mutuwa Allah subhanahu wataala na cewa thumma la yamutuna fiha wa la yahya ba su mutuwa a cikin wannan wutar kuma ba za su rayu ba dan haka koyau in zaka ga wanda Allah subhanahu wataala yi masa sani yana dauke da ciwon zuciya wanda ya kai matuka zaka gani da shi da wanda ya mutu bambancin kawai shi wancan an kai makabarta ne shi bai a rayuwa kuma shi bai a mace Allah subhanahu wata'ala ya ce haka suke kasancewa a ranar gobe kiyama cikin wutar jahannama ba su mutuwa a cikin ta kuma ba su rayuwa a wani wajen Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yatihimul mautu min kulli makan wa yatihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi adabun ghalis mutuwa na zo mushi ta kowane fanni ana mai azaba da wuta azabar da ya cancanta a ce ya mutu ya zama garwashi amma kuma Allah subhanahu wataala ya ce ba zai mutu ba Allah ya riga ya rubuta a cikin wuta ba za a mutu ba Allah ya ga mu yace idan watun ƴan wuta suka zigage suka zube Allah subhanahu wataala sai ya maida musu wasu watun ba dan komai ba dan Allah subhanahu wataala ya dan ya daddana musu azabunsu ya daddana musu azabun azaba har abada shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce zaka gani kamar zai mutu azaba ta kai mishi ta kobe na kawai zai mutu amma Allah ya ce kuma gobe mai ba zai mutu ba haka nan ne rayuwar shi take yau kullun gashi kawai zai mutu amma ba zai mutu ba haka rayuwar ɗan wuta su take a cikin wuta Allah subhanahu wataala ya yi mamu tsari haka Allah subhanahu wataala ya ci gaba da gaya mu la yuqda alaihim fa yamutu wa la yukaffafu anhum min adabiha kadhalika najzi kullu kafur Allah subhanahu wata'ala yake cewa ba a gamawa da su wannan azabar da ake musu a cikin wuta ba a gamawa da su baki dai su mutu wannan azaba Allah subhanahu wata'ala ba zai bari da wuta ba su mutu kuma ba zai rage musu azaba ba kuma kullun Allah da ta musu azaba yake Allah subhanahu wata'ala ya ce kadhalika najzi kullu kafur haka ne muke saka ma kowane wanda ya kafurce mu a Allah subhanahu wata'ala a wannan sura ya gaya mu wasu sufofi ne kuma sai ya ga mu tanadin azabar da kenan duk wanda ya ji wannan ayoyi ya ji waɗannan sufofin kuma ya ci gaba da yi ya ci gaba da yin gulmace gulmacen shi ya ci gaba da aibanta ɗan uwan shi ya ci gaba da cin naman abokan zaman shi kuma ya ci gaba da tara dukiya bai da hakkin Allah a ciki to Allah subhanahu wataala ya ce kazalika najzi kullu kafur duk wani wanda ya kauda kanshi akan ayoyin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ce haka ne yake saka musu yake saka musu da yaya zai kashe su a cikin wuta zai musu azabar da za a ce sun mutu baki da ko a nan duniya wa'anda suka suka iya azaba wa'anda suka yi ilimin azabtar da mutane idan ka yi an samu su mafi yawanci a cikin iko idan suka gama mugun dan ta'adda wanda suna so su masu labarai a gare shi za ka ga suna mai azabar da shi da kashe ne suka yi da ya yi mai sauki so da yawa wasu daga cikin 'yan ta'addin an zo kama su ke harbi kansu suke kashe kansu saboda sun san in suka shiga hannun masu neman su azabar da za su masu kwara su mutu da a kama su a yi musu wannan azaba to haka allah subhanahu wataala yake mu yan wuta azaba a cikin wuta bai gamawa da su su mutu kuma bai rangwanta musu akan wannan azaba yace kazalika najzi kullu kafur haka ne muke saka mu duk wani wanda ya bauke mu ayoyi duk wani wanda ya kafirce mu ayoyi Allah subhanahu wataala ya tsira da cewa innaha alayhi musal ai lalle wannan wutar a gare su su wa'anda aka sa ciki su masu yawo da wannan gulmai masu yawo da annabimanci masu aibata junansu da baki ko da hannuwa ko da jiki Allah subhanahu wataala ya ce wannan wutar da za su shiga a ciki innaha alayhim musada ai wannan wutar tana riye a gare su an rufe ta babu wata kowa wanda za su iya hindu fitowa a ciki kuma babu yanda za a yi to babu wanda ya isa ya hindu su a cikin wannan wutar Allah subhanahu wataala ya ce innaha alayhim musada ai wannan wutar ta kasance a rufe take a gare su ba ta yanda za a yi ta Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya mu yace fi amadin mumaddada a cikin wani su gimshikai wanda Allah subhanahu wata'ala ya tayar da su ya mikar da su dan me Allah subhanahu wata'ala yake ba mu wannan labari yana gaya mu ne cewa dan saboda ɗan wuta lokacin da aka yi wasu da Allah subhanahu wata'ala ya yi mu sani Allah ya hana mu ya hana ya kare mu da shiga wuta za a rihe wannan mutai a rihe ta da wasu jimcikai wanda suka mika ku wanda sun san ba yadda za a iya buɗe waɗannan jimcika imamu zarkashi yake cewa ba dan koyi ba Allah subhanahu wataala yace fi amadin mubaddada ai ma'anar shi dan su ɗebe kauna kwata kwata su ɗebe kauna daga ita su a ciki an riga an kulbe ta babu wata kowa babu wata hanya wanda za ta sa su sa rai sun ga gimshikan da aka sama aka rage mutai sun ga ba gimshikai bane wanda ake iya zuwa kuma a dawo a mu kenan wannan ya sa za su gudda kauna baki ɗaya da cewa za su fito daga cikin wannan mutai yasa Allah subhanahu wataala yake cewa yake ce ma annabin shi نبئ عبادي أني أنا الغفور أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فقام بين لا يكن من الله صلى الله عليه وسلم cewa lalle a sami lalle ni Allah ni mai gafara zunubai ni mai gafara ni ko mai jin kai amma kuma bayan ka gaya musu cewa ina da gafara zunubai duk wanda ya tuba akan zunubai shi ina yayi mashi kuma ina jin kai ma wanda bai tuba ya iske ni da zunubai in dai babu shirka ina jin kai ma in na gana ma in yayi da shi ya ce bayan ka ba su wannan labarin to kuma ka gaya musu wa anna azabi huwa al'azab al'alim lalle azaba ta kuma ita ce azaba wadda take mai radadi a yanzu da muka ji yadda Allah subhanahu wataala ya sifanta mu da wannan yake cewa na lillahi mukana kalla da in bazan da huta kuma adraka mal huta na lillahi mukana allati taqalu ala al-afida yanda muka ji yanda wannan wutar take kowane a cikin mai ya ji ya kyamace ta ya ji ya kyamace ka Allah subhanahu wata'ala ya sa shi wuta da haka har yanzu dama akwai ta a gare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum matukan yana raye to yana da damar yin aikin da zai yi Allah subhanahu wata'ala ya karba kuma ga cikin wata wanda yake mai girma haka Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sabatu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsud lalle jahannama ita ce makomar su wanda Allah subhanahu wataala ya yi musu alƙawari baki dai kafirai kenan na Allah subhanahu wataala yana magana da kafirai yace tana da kohohi wanda suke guda bakwai kowane kowa akwai wasu kaso wannan mutane wanda Allah subhanahu wataala ya raba yace za su shiga ta wannan kowa kenan wannan ita ce suratul humala wannan kuma ita ce wuta wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi tanadi za mu gani abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya gai kuma ya kawo ga azabai za mu gani abubuwa ne wanda da za a bar mu hankalin za mu ga abubuwa ne wanda ba komai ba ashe muna iya mu dinga yin zunubi muna ganin wannan zunubin ba komai ba ne muna rena wannan zunubin muna ganin shi karami ne alhali kuma a wajen Allah zunubi ne wanda yake mai girma kuna ga Allah subhanahu wata'ala sura ya sauko جويل لكل همزة همزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا banin azaba ya tabbata ga duk wani mai yin ne ko zubi mai yin ne da baki ko kuma mai yi da hannuwan shi ko da idanun shi ko da wani mai aiban taimakon shi wanda ya tsara dukiya ya kididdige da ya kilga ya ayyaki yin da hakkin Allah a ciki yana tsammanin wannan dukiyar za ta zo da shi a gidan lahira Allah subhanahu wataala ya ce kalla da yi bazan da fikuta ba kalla masu wanga ayyukan ne Allah subhanahu wataala ya ce lalle tabbas za a yi wasa cikin wuta wadda take ta wuta ba wuta wuta ba kuma ɗaya ne daga cikin sunayen wutan jahannama Allah subhanahu wataala ya ce zai shi wasa cikin wannan wutan kuma yanzu mun ga sifofin wannan wutan yadda take shi yasa al-shaykh Usaimin dan ya ƙara matsomin da ma'anar surar baki ɗai da ma'anar azabar da Allah subhanahu wata'ala ya yi tanadi don ya ƙara fahimtar da mu abinda ake ni da alaihin musada fi amadin mumaddala cewa wannan wutai rifa take da su a cikin wasu a cikin wasu gimshikai wanda suke nikakku wasu gimshikai wanda suke masu tsawo sai yake ba mu misali yake cewa mu yi tunani mu diba mu gani a ce mutum ne ga shi cikin mota ya tawo cikin motar shi sai wuta ta kama daga cikin mota mafi yawancin motocin zamani da ake da wuta ta kama ko wani asirin kwanda ne suke yana cikin wannan motar ta yi kwanda ne babu yan ceto a kusa babu wani wanda zai zo ceto shi kuma ga wuta ta kama a cikin wannan motar shi bai iya buɗe kowa wannan motar kuma babu wani wanda zai bige bitarin wannan motar ya hito shi wani irin bakin ciki zai tuntukan shi a ciki a shekau sami na ce zai tuntukan shi ne a cikin bakin cikin da bai taba tuntukan shi a cikin wani bakin ciki ba irin wani bakin ciki wanda babu bakin cikin da ya kai shi inda babu bakin cikin da ya kai babu jin zayin da ya kai a ce mutum gashi yana gani cikin wuta ba yadda iya wannan wutar ta kona shi har ta halaka shi ya ce to shi ne abin da allah subhanahu wa ta'ala yake bi da yan wuta a cikin wuta da ya ce alaihi musada fi amalin mumaddada ka ɗau misali ne ya buga amma kuma mun san cewa wuta allah ba ta gamuwa da ta da ta duniya amma mu ɗauki ta duniya kaɗai mu gani a ce ga mutum cikin mota ta yi kwanda ne babu inda zai wuta shi kaɗai cikin dokar daji wannan wutar tana ci cikin wannan mota har ta zo ta canye shi da haraka ta haraka shi wannan azaba ce wanda ba ya kaɗan ba to balle wutar lahira wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba a mutuwa a ciki kuma azabar da ake yi a ciki ba a rage ta za a ci gaba da yin ta ne ko da yaushe da haka yan uwa musulmi mu nisanci aibanta shunawa mu nisanci cin naman shunawa kuma idan Allah subhanahu wataala ya mu arziki mu yi kokari mu tara arziki ta hanyar halal manzo Allah ya gani a wani hadisi yake cewa mala'ika jibril ya zo ya tasa mushi a cikin zuciyar shi kenan ya mushi wahayi ya gaya mushi cewa anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqa babu wata rai da za ta mutu face sai ta tattare dukan arzikinta yace fattaqullaha wa ajmilu fi talab da haka ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku kyautata a cikin nema kenan dai matakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu Allah subhanahu wataala ya ga mu yace tun a cikin cikin mahaifa tun yaro na cikin cikin mamashi Allah subhanahu wataala yake turo mala'ika a rubuta dukkan abubuwan da zai samu hada arzikin shi bikatar da riski za a rubuta arzikin shi kenan indiya arziki manzo Allah ya ce mu ba mu wata rai da za ta mutu face sai ta tara arzikinta Allah subhanahu wataala yayi da kai miliyoniyar ne to zaka zama miliyoniyar ko mun kaddade cikin talauci Allah subhanahu wataala kuma bai yi da kai ba yayi da kai talaka ne kuma duk zayin neman ka da neman da zaka yi sai dai ka dinga samun ranci da sha amma ba za ka zama yanzu ba da haka tattare dukiya da tara ta dan mutum ya tara dukiya ya tara ta ya hayya kasa inda hakin Allah ce abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi tanadin azaba wanda take mai tsanani ga masu aikata shi haka kuma masu yawo da gulma da raba kanun mutane da masu aibanta yan uwansu da masu aibanta yan uwansu suna kaskantar da su suna wulakanta su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi dan uwan musulmi bai wulakanta shi bai aibanta shi bai kaskantar da shi ko mun ga mutum a kaskance kakka wulakanta shi ko mun ga shi a talauce kada ka wulakanta shi diyan da kai yi shi riya diyan da kai yi shi gida diyan da kai yi shi arziki kakka wulakanta shi ba a san Allah subhanahu wataala yana cewa inna akramakum indallahi atqakum wanda yayi karamci a wurina shine wanda yayi jin tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga mu a wani hadisi yana cewa rufa ashqa akbar madfu'in bil abwab law aqsama ala allahi la abar yana yiwa mutum wanda yake kan shi bicici tsabar talauci ko tsayawa ya gyara gashin shi ne jikin shi a kura da dauka madfu'in bil abwab wanda muke rufe ma irin su kofofi wanda da mun gane su kawai kowa gida zaka ja gidanka kare in ma aka ce yana ma sallama ce ka ce a ce ba ka saboda me a idan mutane ba babban mutum ba ne wulakantacce ne bai da kuɗi bai da dukiya bai da wani girma ya ce lau'af sama alal lahi da abar da zai daga hannu ya rance da allah da allah subhanahu wa ta'ala sai ya barantar da shi da zai rance da allah ya ce rana da zai rance da allah a yanzu babu alamun ruwa ya ce ruwa za su sauka manzo allah ya ce allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar da waɗannan ruwa kenan tun da haka ba mu san wane ne ya yi wani ba a wajen allah su dankalin to mu mutunta juna mu mu bar wulakanta juna kuma kun shi surar da muka karanta allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadin azaba azaba wanda take mai radadi ga wanda ya kasance yana aiwan abubuwan shi musulmi ga wanda ya kasance yana cin naman abubuwan shi musulmi ga wanda ya kasance yana rena abubuwan shi musulmi da kuma wanda ya kasance yana tara dukiya zai hidda hakkin allah a ciki wannan shi ne ƙarshen suratul mubala kuma a nan lokacin da yayi abinda muka karanta a daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu dada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk